الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس شاشدا قوة الرجب hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda ya dace da sha shida ga watan daya shekara ta 2025 za mu ci gaba da darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka na nahau mai suna a turfatu fin nahawi wallafar babban malami al'imam abu abdullah wanda ya fi shahara da ibn abdulhadi ɗaya daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taimiyya rahimahullah to za mu tashi a babul mubtada'i wal khabari bayan kammala abin da ya shafi wato alfa'il to shine da kuma ba lam yusamma fa'iluhu to hawayo ciki almarfu'at akwai almubtada akwai alkhabar to mala yace babul mubtada'i ai haza babul mubtada'i wannan babe ne na abinda ake kira mubtada a ilimin nahwu wal khabari da kuma abinda ake kira da alkhabar a ilimin nahwu idan sun ce almubtada wato suna nufin suna wanda aka fara magana da shi kuma ya cancanci a fara magana da shi ɗin shi suke nufi da almubtada kuma sawa'un a farko ka gan shi ko a ƙarshe inda asali shine aula a zance a farko to sunansa mubtada ba wai dole sai ka gan shi a rubuce a farkon magana ba misali a lafazi sai in ka fara magana da shi sannan ya zama mubtada ba eh akwai sadda hakan zai kasance wannan shi yafi yawa akwai sadda kuma wasu dalilai za su sa kuma a jinkirta shi sai a ambaci labarinsa a farko shi kuma daga baya a ambace shi to wannan ba zai ɗauke shi daga zamansa na mubtada ba da wasu daga cikin ɗalibai sun ɗauka da an ce mubtada to dole ya zama farko a ba haka ba ne ai wasu lokuta akan fara da harafi ko kuma da wani abu wanda bai cancanta ba la yastahiqu an yakuna mubtada mubtada'an sai a fara da shi kuma sannan daga baya a kawo mubtada din amma kuma in an zo li'irabi ba za a ce wancan harafin mubtada bane eh sai yana da kyau mu fahimci wannan idan an ce kuma alkhabar wato shine abinda shi ba dole ya zama suna ba shi al-mubtada labudda an yaku nasman dole ne mubtada ya zama suna ba a samun mubtada cikin al-af'al ba a samun mubtada cikin al-huruf duk abin da ya cancanta a kira shi suna to na ake samun mubtada amma al-khabar wani zubin yakan zo suna wani zubin kuma yakan zama jumla fi'ili da fa'ili wani zubin kuma yakan zamo jari da majaruri wani zubin yakan zamo zarfu zamanin ko zarfu makanin eh to kaga shi labari ya fi abin nan eh ya fi ububi gaba daya eh dalili kuwa shine saboda shi labari dama akan kawo shi ne domin ya yi bayanin halin shi mubtada din to duk sanda aka samu abin da zai zo ya yi mana bayaninsa shikenan ya zama labari bigabdin nazar cewa suna ne ko ba suna ba ne mufuradi ne ko jimla saɓanin shi almubtada ta yana da kyau mu fahimci wannan kuma dukkaninsu kowannensu haƙƙinsa shi ne arrafu kamar yadda zai ambata sai ce almubtada abinda ake kira da almubtada هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية musnadan ilaihi wannan shine tarifi a wurin malaman nahau eh duk sanda aka tambaye ka mal mubtada ni ake kira da al mubtada sai ka ce huwa lismul mujarradu anil awamili duk da ya kawo mina duk da guda ne min al awamili lafziyati musnadan ilaihi to me wannan ta'arifi yake nufi abin da yake nufi shine shi mubtada suna ne wato wanda ya yi tajarrudi ma'ana ya tuɓe daga al'awamilin lafziya wato daga wasu adawatu waɗanda za su zo su canza mai hukunci yana nufin irin su inna da 'yan uwanta irin su kana da 'yan uwanta irin su zalla da sauransu an gane? yawwa ba su zo farko ba sannan shi mubtada ɗin ya biyo baya to duk sanda mubtada ya rasa su to shi ake kira mubtada misali in ka ce a zaidun ƙa'imun kaga zaidu shine mubtada babu inna ko daga cikin 'yan uwanta haka babu kana ko daga cikin 'yan uwanta haka zalla da makamantansu to da zaran ka ce kana ko ka shigo da lafazin inna to ya tashi daga mubtada misali inna zaidan qa'imun ko kana zaidun qa'iman yanzu ya tashi daga mi mubtada saboda shigowar ko kana to su yake nufi da al'awamil al-lafziyya an kira su da al'awamil jam'u amil saboda sukan canza mashi mubtada din matsayi sukan canza mai li'irabi sukan canza mai hatta suna yanzu sai dai mu kira shi da ismu inna ko ismu kana ba za mu kira shi da mubtada ba to wajibi ne mubtada sai ya tube daga su waɗannan al'awabil din allabziya shi yasa suka ce wannan tubewar shine yasa shi ya zama marfu'i ma'ana marfu'in sa shi ma'anawi ne shi yasa zaka ji suna cewa wato al-mubtada ismun marfu'un sai su ce bil ibtidai suna ne abin wa raf'a saboda ibtida'i ne suke nufi da ibtida'i ba fa ambatarsa a farko ba a'a tajarruduhu anil awamil lafziya eh saboda kada da yan uwanta ba su shige shi ba inda da yan uwanta ba su shige shi ba dan in sun shiga to kuma kaga shi kenan ya tashi daga mi yawwa to kaga shi amil ma'ana dalilin da ya samu mubtada yakan zo marfu'i to wannan shine dalili a wajen da yawa daga cikin malaman nahawu an gane ko to wannan shine sai gaba ta bi musnadan ilaihi me ma'anan musnadan ilaihi ma'ana ya zamo ana iya kawo masa labari eh ma'ana za a jingina labari zuwa gare shi duk lokacin da ka ce zaidun ƙa'imun to ƙa'imun ɗin nan ai ka jingina shi ne gawa ga zaidu ba zaidun ka jingina ga ƙa'imun ba domin ana iya samun zaidu ko da babu ƙiyami a ba a taɓa samun ƙiyamu babu zaidu a ce ga wani abu sunan shi tsayi babu eh to kaga kenan wanda yake ya ƙumu bi nafsihi to shi ya fi cancanta a ce an jingina wani abu zuwa gare shi akan wanda shi la yastati'u an ya kuma bi nafsihi to shine ma'anar musnadan ilaihi to sai ma la yace wal khabaru shi kuma labari huwal hadithu anhu shine abin da zai zo ya bada labari akan shi mubtada din yawwa duk abin da zai zo bayan shi mubtada din ko gabansa ko ma a ina ya zo in dai ya nemi ka bayanin shi wannan mubtada da mun ka gama bayaninsa to sunansa me sunansa labari suna ne mufradi ne ko jumla jari ne da bajaru ko zarfi zamanin ko zarfi makanin sunansa ne sunansa labari e in dai yana bayani ne akan yawwa kamar zaidun ka'imun kaga ka'imun yana ba da labari akan me ka gani yawwa ba ana nufin amru ba Hmm? ba ana nufin zaki ba sai ce wakilahu ma marfu'un kuma dukkaninsu su biyu marfu'ai ne e kowannensu harafinsa na ƙarshe za ka yi mai rufa ba za ka yi mai nasaba ko jarra ba e kaga ba za ka ce zaidan ƙa'imun ba Hmm? ko zaidun ƙa'iman ko zaidin ƙa'imun ba za ka faɗi haka ba ko zaidun ƙa'imin dole kowanne sai ka yi masa rufa zaidun shi ma ƙa'imin yauwa duk inda ka samu mubtada da labari to hukuncinsa a rafa in ma lafzan wa in ma mahallan eh ko a lafazi ko mahalli mahalli misali in ya zamo jimla to kaga shi kenan kamar misali ka ce zaidun ya ƙomu ma'anarsa ɗaya da zaidun ƙa'imun duk ɗaya ne illa can labari suna nan kuma labari jimla za ka ce zaidun ismun marfu'un bilibtida ya ƙomu sai ka ce fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن ني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو سكت والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر to ka gani to shine ma'ana au mahallan kenan in kuma kace zaidun qa'imun shikenan yawa kaga qa'imun marfu'un ne lafzan eh an gane wannan ko haka in kace zaidun fi dari shi ma zaidun din shi ma sai kace mubtada fi harfu jarrin mabniyun ala sukun ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu al-kasra ka gani sai ka ce wal jaru wal majruru fi mahalli a garaf'in khabarun to wannan kaga a mahalli ke to shine abin da ake nufi nawo misali amrun qa'imun amru a tsaye yake amru a tsaye yake eh to shi ma sai ka ce amrun ismun مرفوع كو بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وكا وتجملة ودبا ونمو kawai malam ya baka misali ne shi yasa ya ce maka na hau misali kenan kana da dama ka cire amru ka kawo zaidu ko ka kawo ahmad ko ka kawo muhammad ko ka kawo duk wanda ka ga dama eh in ma ka ga dama ka kawo sunan mace ka ce hindun ka'imatun eh in ka ga dama ka kawo sunan dabba asadun ko al'asadu qa'imun yawwa al'asadu qa'imun zaki a tsaye yake ko alhimaru ka'imun in ka ga dama kenan sai ce wa qad haqiqa yukhbaru anil mubtada'i bi jumlatin aw zarfin to haƙiƙa wani lokaci ana ba da labarin mubtada da jumla shine abinda muka faɗa a ɗazu e zaidun ya ko zaidun ƙama to da jimlar ya ƙomu da jimlar ƙama a nan duka kaga labari ne akan wa akan zaidu au zarafin ko kuma zarafi ita ma na ba da labari a kanta kamar misali zaidun indana zaidu yana gunmu eh to indana kaga ai zarafi ne eh kuma shi ne labari shi ne bi shine labari ko zaidun amamana ko amami da makamantansu to duk ana yin wannan to sai wani abu da ya kamata ka sani mala ya ce wala yubtada'u bin nakirati idza lam tufit amma ƙa'ida ce a wurin malaman nahau cewa duk sanda za ka yi ibtida'i ma'ana za ka kawo mubtada to ba za ka kawo na kira ba abin da ake nufi a na kira duk da ba mu kai gare shi ba shine duk sunan da baya nuni akan wani abu ayyananne zai iya ɗauka kowa da shi ake kira na kira misali ka ce rajulun ha to ai wannan rajulun ne wannan ma rajulun ne wancan ma rajulun ne gaga ba ayyananne ba amma da lokacin da nace shafi'i wannan ya shiga a gani to shi ake nufi to irin wancan suna ba a ibtida'i da shi sai da sharaɗin in ya ba da fa'ida in ya zamo a ƙarƙashin abin da ka kawo na shi na kira ɗin da ka yi ibtida'i da shi akwai wani abu da za a fahimta na fa'ida to wannan babu komai misali ba za ka ce rajulun ƙa'imun ba a larabci wannan haramun ne rajulun ƙa'imun sai dai ka ce arrajulu ka sa alif da lam arrajulu ƙa'imun an fahimci wannan ko? yawwa in kana son ka ce rajulun ƙa'imun to dole sai ka kawo wani abu wanda zai nuna wata fa'ida an gani banda zamansa na kira to ga wata fa'ida kuma an gani ko ta umumi ko ta wasafi ko kuma a fa'ida ɗin ta ƙunshi labarinsa kamar ya zama labarinsa ya zama muktas an ya kuna muktasar to wannan ya halatta ka yi ibtida'i da shi amma in babu wannan babu umumi babu ainihin taksisi ga labarinsa babu wasafi ga shi na kira ɗin to wannan ba a ƙara zance da shi to shi yasa rajulun kaɗai kaga duk babu ko ɗaya a cikin wannan to shi yasa suka ce ba za a fara zance da shi ba ana fara zance ne da ma'arifa ko kuma na kirawa da take mufida dalili kuwa suka ce saboda idan ka ambaci shi mubtada to kaga yana buƙatar labari to ya za a yi a ba da labari kan abin da ba a sani ba haka ba zai yi ba kaga labarin ya zama karya ke saɓanin shi alkhabar shi alkhabar al'asulu ma an yi kuna na kirata aga aka sami mubtada shi al-mubtada al'asulu an yi kuna ma'arifata asali mubtada ya zama ma'arifa asali shi kuma labari ya zama na kira shi yasa asali sai dai ka ce zaidun ƙa'imun ba za ka ce zaidun alƙa'imu ba sai yin akwai wani dalili na balaga ana samun wannan kila in kana son ka yi taksisi kila zaidu ɗin kila cikin mutane yake to kana son ka nuna shi kaɗai ne ya siffanta da tsayuwa to wannan ya halatta ka ce zaidun alƙa'imu kamar yadda annabi ya ce addinu an nasihatu al'asulu addinu nasihatun haza huwa al'asulu kamar sai annabi ya ce addinu an nasihatu to ba haka kawai annabi ya faɗi haka ba saboda annabi ya yi komi akwai suka ce an yi haka ne saboda a nuna maka ita nasiha babu inda ba ta shiga cikin addini ko ina akwai nasiha shi yasa ƙarashi hadisin yana nuna maka da suka ce mai liman ya ce lillahi wale rasuli wale kitabi wale rasulihi wale imbatul musulmina wa ammatihim ta wannan shine addini Allah littafinsa manzan Allah sallallahu alaihi sallama eh sai shugabanni tun daga kan sahabbai da sauransu sai awamun nasi to shi yasa annabi da yazo sai ce addinu an-nasihatu eh wato kamar ana son a nuna maka gaba ɗaya ma babu abin da addini sai nasiha duk abin da ba nasiha ba addini ba ne to shi yasa sai ya zo masa da eh to ana samun irin wannan an fahimci wannan to haka akan samu akasi shine mubtada din ya zama na kira gabaccen faɗin Allah ta'ala wala abdun mu'minun khairun min mushrikin a gani abdun na kira ne amma saboda an kawo mai sifa ta mu'minun to shi yasa ya halatta a yi ibtida'i ne kaga ba cewa ɗaya an kai wala abdun khairun ba sai da aka ce mi mu'minun to irin wannan kenan ko kuma a'a ya zamo na kira ɗin an samu nafayi kamin ita misali zaidun rajulun ɗincan da muka ce ba za ka ce rajulun ka'imun ba ka ce ma rajulun ka'imun kasama to wannan ya halatta ko kai amfani da istifhami hal rajulun ka'imun ko a rajulun ka'imun to wannan duk ya halatta eh duk ya halatta eh to wannan kenan saboda haka su malamai suke kira da musawwigatul libtida bin nakira eh akwai al-ushmuni yayi sharhi akan alfiyatu ibn malik mai suna manhajus salik ila alfiyat ibn malik mujalladi hudu ne akwai hashiya kuma da muhammad as-sabbani ya yi masa ana samunsa a kasuwa manhaju saliki ila alfiya tibini malik amma ya fi shahara da al'ushimuni haka ake kiransa a zauri ko hashiyatu sabban alal ushimuni to haka ya fi shahara da shi to a ciki sai yake cewa lokacin da shi ibn malik yake cewa wala ya juzu libtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira wahal fat wahal menene hmm? kun shiru eh na'am ba wanda ya haddace la haula wala quwwata illa billah wa hal fatan fikum fama khillul lana wa rajulun min al kirami indana wa ragbatun fil khairi khairun wa amal dirrin yazin wal yuqas ma lam yuqal wal aslu fil akhbari an tuakhara وجوزوا التقديم إذ لا ضرر to ƙarƙashin wayannan baitocin shi ibn malik ya ambaci musawai gato guda biyar guda biyar ya ambata a gani na farko da yake cewa wala ya juzu libtida bin nakira ba shi halatta a fara zance da lafazi na kira malam tufit inda na kira din nan bata ba da fa'ida ba an gani? to sai ambace na farko wa hal fatan fikum kaga fatan na kira ne amma tunda an samu istifhami ya gabace shi to shi yasa ya halatta haka fama khillun lana khillun shi ma na kira ne aboki amma saboda nafayi ya gabace shi shi yasa shi ma ya halatta ya zama na kira biyu kenan wa rajulun min al-kirami kaga rajulun shi ma na kira ne amma saboda ya zo da sifa minal kirami kaga sifa ne na rajulun shi yasa ya halatta a yi aimi a yi ibtida'i da shi to haka wa ragabatun fil khairi haka lokacin da na kira din ta zamo amil akan wani abu ko akan marfu'i ko mansubi to shi ma ya halatta a yi ibtida'i da ita eh to ƙarƙashin waɗannan abubuwa da ya ambata har zuwa ƙarshe abin da ya ambata sai shi wancan malamin al'ushimuni ya ce suna da yawa sun kai guda goma sha biyar shi ibn malik ya taƙaita ne waɗanda saboda su yana iya halatta wato a zo da na kira kuma tana matsayin ibtidai to babu lokacin mu ambace su amma mai so yana iya komawa zai gansu gaba ɗaya insha Allah ta'ala Allah ya samu dace to sai jimla ta ƙarshe saboda lokaci ya ce wa ya juzu taƙadimul khabari alal mubtada'i eh yawa akwai na biyar shi ya fara ambata da ya ce abin nan ga inda zaidin namira wato lokacin da labarin ita mubtada din ya zamo zarafi ko jari da majruri to ana ya halatta ya zamo na kira maka ce rajulun fiddari rajulun indana shi ne cikon na biyar da ibn malik ya kawo to waya juzu ta kadimul khabari alal mubtada'i ya halatta a gabatar da labari akan mubtada na hau misali ƙa'imun zaidun asali zaidun ƙa'imun e to kakka zo Rabi ka ce ƙa'imun mubtada a za ka ce ƙa'imun khabarun muƙaddamun marfu'un wa alamatu raf'ihi abdammatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sayihul akhiri zaidun مبتدا مؤخر وهو مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره to wannan ya halatta shine shi ibn malik yake cewa wal aslu fil akhbari an tuakhara asali shi khabar a kawo shi karshe ba a farko ba misali a ce zaidun sai a ce qa'imun qa'imun din ya biyo bayan zaidu wannan shine asali ya ce amma wajen wazu ta ƙadima su malaman nahu sun ce ya halatta an to akhara a jinkirta to shi da shi ibn abdulhadi yake faɗa a nan saboda lokaci nan za mu kwana insha Allah binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah